بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا yau laraba 26 ga watan rabiul awwal hijira tana da 1445 wanda ya dace da 11 ga watan goma miladiya tana da 2023 za mu shiga darasin sira a littafin ashifa bi ta'arifi huquqil mustafa na qadi iyad muna cikin ainihin fasali na wa amma shafaqatu war rahma ko mun yi darasi ɗaya a ciki za mu tashi warwiya anhu annahu sallallahu alaihi wasallam kala la yuballighuni ahadun minkum an ahadin min ashabi shine ba yace an yi ruwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace la yuballighuni ahadun minkum an ahadin min ashabi shay'an yana kafa ainihin doka ga sahabban shi gaba ɗaya ya ce kar wani ɗaya daga cikinku ya isar min da wani labari abin ƙi daga wani ɗaya min ashabi daga sahabbai na kar ya isar min da shay'an komai duk wani abin da zai zamo wannan abu ne na abin ƙi kar wani ya ɗauko min wannan maganan ya kawo min daga wani daga cikin sahabbai na bana so duk abin da kuka yi ku karata tsakanin ku kar a ɗauko labari a zuwa ce min ai wani ya ce kaza ko wani ya ce ma kaza da sauransu fa inni uhibbu yace saboda ni ina son an akhruja ilaikum wa ana salimu sadri in fito cikin ku ko in fito gare ku ina mai lafiyayyen zuciya a kullum ni na fi so tsakanina da kowa ya zama lafiya ba wani kofe ba hasada ba mugun kuduri ba wani cewa wani ya min abu kaza sai na rama da sauransu duk ba na son wannan kamar yadda ko a lahira Allah yana cewa illa man atallaha bi qalbin salim to haka nake so kullum ya zama tsakanina da kowa muna zaune lafiya kaga wannan duk yana tausayawa ne saboda kar ma wani ya kawo gulma ko wani haɗe-haɗe har ya zamo an samu matsala tsakanin mutane da ma'aiki. Wa min shafaqatihi an ummatihi yana daga tausayawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga al'umman shi takfifuhu sauƙaƙewan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tashilu da rausasawa da yake alaihim ga al'umma wa karahatuhu ashiya'a da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ki yana kauda kai ga wasu abubuwa makhafata an tufrada alaihim saboda tsoron kar a farlanta musu ko yana son abin abin gashi muhimmi ne amma sai ya rika ki ya kauda kai ya ajiye abin saboda kar a dukufa akan abin a farlanta wa al'umma kuma yazo ya zama nauyi a gare su ka kauli alaihi salatu wassalam kaman fadin ma'aiki alaihi salatu wassalam da yake cewa laula an ashuqa ala ummati ba don kar in tsananta wa al'ummata ba la'amartuhum bi siwaki ma kulli wuduhin da na umurce su da yin asuwaki tare da dukkan alwala kaga asuwaki abu ne mai falala mai girma mai daraja har ma malaman fiqh suna cewa fi siwaki khaslatun jalila lakinnahum adduhu fil fadila yace fi filihi qalu ridaullahi wa muzhibur raihatul afwahi gadi abu ne wanda yake da muhimmanci yake da daraja amma duk da haka manzo Allah yana tsoron kar ya zama farilla har wani kuma ya zo ya zama ya bari ya shiga matsala sai bai tsananta ya ce farilla ne ba sai ya bar shi a matsayin ainihin sunna jaliya ko mustahabi wa khabaru salatin laili da kuma labarin sallan dare sallan dare malamai sun yi maganganu a kai sallan dare wasu suna cewa mutlakin qiyamul laili gaba daya to wannan in mun ɗauke shi a kiyamun laili gaba ɗaya shine hadisin sahabin nan da yace shi ba zai ƙara yin bacci da daddare ba kullum zai ta kiyamun laili annabi ya kira shi yace ka sauwake wa kanka ka yanki wani lokaci na dare ka yi sallah wani lokaci ka ba da ainihin haƙƙin iyalanka wani lokaci ka ba da haƙƙin jikinka ka kwanta ka yi bacci kamar diyan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mar kaga wannan duka yana nuna tausayawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce wannan ana nufin kiyamu ramadana ne kamar yadda rana na farko ya fito aka bi shi rana na biyu aka taru rana na uku sai ya ki fitowa daga ƙarshe da ya fito sai yake ce musu ai na ji taron da kuka yi ɗin abin da yasa na ki fitowa kar in fito ne abin a dukufa ana yi a farlanta kuma ba za ku iya ba kaga duk wannan ainihin tausayawa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gare mu wa nahayuhum anil wisali da kuma hanawansu daga ainihin zarce zarce shine mutum ya kai azumi ba buɗe baki ba ainihin sauri ya ƙara zarcewa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nasu duk da shi yana yi da ya ji labarin suna yi musamman ya kira su ya ce kar ku ƙara yi suka ce ya rasulullahi kai kana yi ya ce to ni kamar ku ne ni da ainihin ina kwana Allah yana ciyar da ni yana shayar da ni saboda haka kar ku ƙara yi kaga duk wannan abubuwa ne na tausayawa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wa al'umma wa karahati dukulul kaaba da kuma kin shi shiga ɗakin ƙaba ga duk lokacin da ya je kaga a duk ainihin tarihin manzon Allah bayan musulunci bayan musulunci ya tabbata ai so ɗaya shiga ɗakin ƙaba amma ai ya zo zo ya yi umra ya yi haji amma duk bai shiga ƙaba ba abin da ya hana yi shiga ƙaba ba wai ba san shigan bane kar ya je ya shiga ya ce ku zo an nima na suka kum abin ya zo ya zama dole a yi ta rikici a yi ta kokuwa har ya zo ya zama an shiga matsala dalilin wannan sai sauwaƙe wa jama'a sai ya ki shiga ɗakin ƙaban ga dai shiga ɗakin ƙaban abu ne mai muhimmanci amma saboda yanzu misali ƙaban nan yanzu kamar a irin wannan zamanin da mutane miliyoyi suke zuwa aikin hajji in an ce kowa sai ya shiga ɗakin ƙaba ta ina za a fara kaga ai za a ta rikici a ta yanzu ba gashi nan ba abubuwan da da a wasa yake ma irin su jiban shedan ya zo ya zama ana ta mutuwa a gurin yanzu an ce sai an shiga ɗakin ƙaba ai kaga matsalar tana da girma to tun daga wannan lokacin manzo Allah sai ya bar ɗakin ƙaban bai shiga ba li'alla ta ta'annata ummatuhu saboda kar al'ummai su shiga wahala dan wannan ɗakin a ce duk wasu wanda suka je ibada sai sun shiga ai kaga za a sha wahala shi kuwa yana cewa azizun alaihi ma anittum dalilin wannan manzo Allah bai shiga ɗakin Ka'aba ba waragabatihi li rabbih haka nan da kwadaituwan shi da roƙon shi ga ubangijin shi cewa ya nace ya roƙi Allah cewa an yaji ala sabbahu wa la'anahu lahum rahmatan bihim ya roƙi Allah ya ce ya ubangiji ko da na zagi wani a cikin a cikin jama'ata ko sahabbaina ko ainihin na la'anci wani wannan la'anan da zagin ya zamo rahmatan rahama bihim gare su ka san so da yawa zaka ji a hadisi zaka je na cewa sakilat ka ummuka ko wani lokaci zaka je na cewa menene aqra halqa ko wani lokaci taribad yadaka kaga ai duk wa'annan kalmomi ne wanda yake gudana a bakin larabawa wanda rubbama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin magana zai iya faɗa to sai addu'a ya ubangiji duk lokacin da na gaya wani irin wa'annan kalmomin Allah ka sa ya zamo rahama gare shi ya zamo ainihin jin kai gare shi kaga duk wannan ai tausiyawa ne da rahama tunda manzo Allah ya duk addu'an da ya karbabbe ne to sai kange wannan din ko na faɗa ma Allah ka sa ya zamo rahama ga wanda na gaya wannan wa annahu kana yasma'u buka asabi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jin kukan yaro idan ana sallah in ya ji wani yaro yana kuka fa ya tajawwazu fi salati sai takaita ya gajarta sallar nashi saboda kar uwar yaron ko mai kula da yaron ya dimauce shiga wahala ya rasa kushu'i a sallarsa wa min shafaqati sallallahu alaihi wasallam yana daga tausayawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an da'a rabbahu ya roki ubangijin shi wa ahadahu yayi alƙawari tsakanin shi da ubangiji fa qala a wannan roƙonsa yake cewa ayyuma rajulin sababtuhu ya ubangiji duk mutumin da na zaga au la'antu ko na la'ance shi faj'al zalika lahu zakatan ka sanya wannan ainihin la'anta da ainihin zagi da namar ɗin ka sanya shi ya zamo ainihin tsarkaka ya zamo ainihin albarka gare shi wa rahmatan ya zamo rama gare shi wa salatan ya zamo salatin ka gare shi wa tsahuran ya zamo mai tsarkakewa gare shi wa qurbatan ya zamo ma wani ibada gare shi to qarribuhu biha ilayka wanda zaka kusantar da shi gare ka biha da wannan la'anan yawmal qiyamati ranan tashin kiyama kaga kenan ai ba abun ba ba ba ba babban ba babban bala'i kamar mutum ya je gaban manzo Allah ya zage shi to sai kange ko ya zage kan ma kar ka damu wannan zagin ga irin ainihin fa'idan da zai zo ma da shi walamma kazzabahu qaumuhu yayin da jama'ansa suka karyata shi atahu jibrilu alayhi salam malaika jibrilu alayhi salam ya zo manzo Allah fa kana da yace mishi inna Allah ta'ala qad sami'a qawla qaumika Allah madaukakin sarki hakika ya ji maganan da jama'arka suka faɗi laka gare ka wa ma raddu alaika da abin da suka ma raddi na ainihin cewa sun bijire ba za su bi ba ba za su yi imani da kai ba da sauransu wa qad amara malakal jibali yanzu Allah ya umurci mala'ikan duwatsu lita'amurahu bima ta ka umurce shi da duk abin da kake so fim cikin al'umman nan naka duk abin da kace shine mala'ika wanda Allah ya wakilta shi a duwatsu duk abin da kake so yayi musu zai musu ko fanadahu malakul jibali to mala'ikan duwatsu kaga jibrilu ai shine shugaban mala'iku jibrilu ya zo ya gabatar da shi shi ma mala'ikan duwatsun ya kirayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa sallama alaihi ya masa sallama wa qala yace murni bima shi ita ganan nazo umurce ni da duk abin da kake so in shi ita an adbika alaihimul akbashaini idan kana so in rikito wa'annan manyan duwatsun akbashaini wasu malamai suka ce wa'annan duwatsun makan ne wa dutsen ainihin bani kubaisi da ɗaya ainihin dutsen in kana so in rikito shi a kansu in ainihin jefa shi a kansu sai a yi hakan kalan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bal a'a ba haka nake so ba ni abin da nake so arju ina ƙaunan an yi kurijallahu min aslabihim man ya abudullah wa da wala yushriku bi shay'a yace ko da su ɗin ba za su musulunta ba ni ina ƙaunar su ɗin ai za su haifafa Allah ya fidda wanda zai zo ya bauta wa Allah ba zai tare ta Allah da komai ba ina ƙaunar Allah ya fidda shi daga ainihin tsatson su saboda haka an kashe su ina za su samu wannan a bar su kaga duk wannan tausayawa ne ga al'umma warawa ibn al-munkadir ibn al-munkadir ya ruwaya cewa anna jibril alayhi salam malaika jibril alayhi salam qala lin nabi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki a marar sama ya umurci sama, wal arda ya umurci ƙasa, wal jibali ya umurci duwatsu gaba ɗaya an tuɓi aka suma biyayya cikin duk abin da kake bukata an kace sama ta rikito ta rikito in kace ƙasa ta dare duk wanda baka so yayi ciki yayi ciki in kace dutse ya faɗo kan duk wanda kake so yayi Allah ya hore ma suma biyayya faqala sai manzo Allah ya ce uakhiru an ummati ni ina jinkirta wa al'ummata azaba ba na so a musu azaba la'allallahu an ya tuba alaihim mai yiwa Allah ya karbi tubansu ai akwai wanda da farin sun kangaren sun yi duk abin da ba a son amma daga ƙarshe kuma sun zo sun tuba sun musulunta musuluncin su yayi kyau Allah ya gafarta musu sun zama manyan sahabbai annabi ya ce to ni wannan nake so kaga duk wannan ai tausayawa ne qalat aisha radiyallahu anha sai da aisha radiyallahu anha tace ma khuyira rasulullah ba taɓa ba da zaɓi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baina amraini tsakanin al'amura guda biyu ba a ce ko kaza ko kaza illa tara aisarahuma sai ya zaɓi mafi saukin su duk lokacin da aka ba annabi zaɓi cikin abu biyu zai duba wanne yafi sauki sai ya zaɓi wanda yafi sauki qala ibnu mas'ud abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu yace kana rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya takawwaluna bil mau'izati yana bibiyan mu yana bin mu sannu sannu da wa'azi ba kullun yake wani wa'azi ba yau in ya fito da jalala akai wa'azi akai wa'azi gobe kuma sai a fito da jamala ayi abubuwa wanda yake zai kwantar da hankalin mutane ba wai kullun manzo Allah yana dawomar da wa'azi bane kamar yadda Allah ma ya ambace shi bashiran wa nazira wata ran kai bushara wata ran kai wa'azi kai gargadi makhafatas makhafatas sa'amati alaina yace manzo Allah yana mana haka ne saboda tsoron kosawa alaina akan mu kar mu je mu kosa da wa'azin sai yake mana wa'azin sannu sannu yau zuwa a rika ainihin sa fashi a tsakani wa an Aisha arwaito daga sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha annaha rakibat ba'iran wa fihi su'ubatun sayyida Aisha wata rana ta wani raƙumi wanda akwai ainihin kangara a raƙumin raƙumin yana da irin ɗan ainihin taurin kai haka fajalat turaddiduhu sai ta kasance tana kai komo da shi tana ƙoƙarin hore raƙumin to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba har dabba da yaga kaman dabba tana shan wahala fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata alayki birrifqi na hore ki da ainihin ki rausasa wa wannan dabbar karki walar da ita kaga har dabba ma tana samun tausayawa na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam